الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين واذكر أيوب كأنبت لابار النبي أيوب إذ نادى ربه سند كرا يروك وبنجيشي yace anni ya Allah ni masaniyar durru tsanani da cuta sun shafe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi rahama dukkan masu rahama kamar da muka fara bayani jiya cewa annabi ayyub ya zamo daga cikin mawadatan mutane shi kuma iblis yana ganin duk wadatar shi bata raba shi da allah ba da duk ya shiga sammai sai ga mala'iku suna shagaltuwa da rubuta kyawawan ayyukan ayyub sai ce ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan bawa naka yana da godiya amma da za ka sallada ni a kan shi in fitine shi da ya kafirce maka ba zai gode ma ni'imominka ba ubangiji ya ce to na baka iko amma ka sani ba zan baka iko akan halashen shi da zuciyar shi ba ya ce ba komi kamar yadda ya zo jiya sai iblis ya tara shaidanu ya ga masu cewa allah ya bashi iko da sulɗa akan ayyuka don haka kowa ya faɗi gudun wadda zai bayar abin da yaka iya yi na ɓanna don halaka annabi ayu wani ya ce yana iya ya tada ƙura da wuta ya je ya ƙone garkunan raƙuman shi da makiyayan ya ce to madalla ya koje ta da gobara ya ƙone raƙuman shi kakaf da dukkan makiyayan sannan sai shi ɗan ya shiga surat shugaban makiyayan raƙumma ya zo wuri na yana kuka ya ce gobara ta kama wurin kiwo dukkan raƙumma da masu kiwo sun ƙone ga baki ɗaya ayyuba ya ce to ya allah shi ne ya bani kuma in ya so zai karba kuma shi zai mayan mani da haka nan babu damuwa allan da ya bani yana nan shi bai ƙonewa zai mayan man da dukkan abin da na rasa sai wani kuma ya ce shi ku yana iya zuwa garkunan shi na tumaki da raguna ya tada gobara shi ba duk ya kone su ga baki da hadda masu kiwo ya ce to madalla ya tafi ya kone dukkan tumakin shi da masu kiwo shi ma hayyo shi dan ya sifa ta shugaban masu kiwon tumaki da raguna ya zo yana kuka ya ce mishi ga abin da ya faru ya ce mashi ba komi allan da ya baya shi ya karba kuma yana nan zai iya mayan mani suka duk inda yake da wata dukiya iska suka suka kone ta suka lalata ta kuma ko ina sai shedan ya kama da shugaban masu wannan hidima ya zo ya jajanta shi amma ya ba komi sai ya ce ma ubangiji wato dan a taba yanai ba da za ka dama in kullum ta wayan halaka ya'ya ne za ka ga zai butulta makacce na baka da ya je suna makaranta ya je sa wani shaidani ya je ya kururuwa ya rosa ginin makarantar na ya haɗu ma ya'ya duka da malaminsu suka mutu nan take wani an balla kai wani an roce wani an cire hannu wani an haka ne aka musu daidai ba yan gani ya shi wani malamin su ka zo ya ce mishi ya'yanka da ke makaranta gini ya faɗo su mutu wani zama ne uba sai ya shuka madalla madalla wato yana ganin bukata ta biya tun har ya yi kuka kan bala'in rasa yanayi ga baki su kawai sai ran Allah ta'ala suke hakan wannan kadiya ya ce ai ya yi sa'a ya samu fasa zuciya a yuka ce da risala ya koma da bai cewa wannan ba wanda ke zuwa ka kuma shiririci dan wani kuma san ya kai halaka ka da ka kai tasiri ke raba mu sai kuma Allah kuma ya gode ma Allah kuma ya da hukuncin da Allah ya mashi to ya ga duk abin da an kai bai tasiri ba sai ya ce ma Allah subhanahu wataala da za a ban dama in shiga jiki ne ya samu musiba jibar ciwo za ta raba shi da kai ji an halaka dukiya an halata sukoki komi da har yanzu bai gamsu ba saboda zuciya ce bar da Allah ba Allah ya ce ya ba ka damar tasarrufi da jiki ne ka shi rashin lafiya kuma abin ban baki ga shi Allah subhanahu wataala duk abun nan da aka yi ma Ayuba ba ha bata waye da Allah ba ana dan ba bata ba na ce da rubo yace dan Allah ya kakkare ka ya kashe ka ba hada kuke ba a bata mai kai ba a haka hukuncin yake duk abu da ka ga Allah ya ma ba hushi ba ne ya ce abu da faɗa da Allah ba ta ce ga zuciya ba ta gaga bakin bai faɗin gaskiya idon bai nan gaskiya ko na mejin gaskiya to faɗa akai da Allah mahalici mutum ya ko madaba Allah ya madaba da shi shi duk abin da ba ayu ba an fara da shi bane kuma zo daga ba alkhairi duk abin da sa bayan lati ta shi Allah ya sani gare hadisi inna Allah abda ibn Allah ya so bawa sai ya jarraba shi da bala'i kuma sai ya sami shi haƙuri da mai da lamari ga Allah sai Allah ya zaɓi kaji jani ul asdiyallahu anhu ya fassara wanda kahin shi ba a san shi ba rabbuka min qawmin taruna ila aljannati salasil Allah ubangi kana makin wasu mutane an samu sarƙoƙi ana jan su za a kai su aljanna suna ba su zuwa an ku ja su laiku su ja su turja ce ku hatsa su da tsundo da ta su sai ce Allah mun san da a zo ai ba mu jaba mu Allah ai mun san zamu haka na wani hadisi to to jakar kudi tabiri lagi majazi saboda mutum ba mamaki abin da sani don mamaki na sani bane a tsala na mamaki abin da Allah bai sani mutum ala maki yace a tabiri majazi kwatanta ne da kai kaga an samu mutum sarka ana jin shi ba wai a kai aljanna za a bi ba shine dan gane sai an kwatanta maka abin da za ka ganewa to to sarkukin nawa yace bala'i ne wani a zuba wa bayin Allah saboda ita aljanna Allah ba ya kun fayo wai sai mutu Allah zai tsaya dai aljanna ya dai an muta ta kuma abun da a ciki akwai sakamakon da an ka baka dan shi dama shi mabudin aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to in ka shiga duk abun da a ciki na ni'ima za a ce wannan sakamakon kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne to Allah ya yi maka matsayi babba wanda yake ibada ka bata baka cancanta wannan kuma Allah ya riga ya sana ka ne to sai ya zubo maka bala'i rashin lahiya bakin ciki jarrabawa khasara da sauransu kuma sai ya baka haƙuri dangana da komawa Allah to sai ka je lahira sai Allah ya ce wannan ni'ima da ka gani sakamakon bala'i kaza ne da an kai kaza da kaza dama dan in baka cancanta wannan ni'ima na sako maka bala'i ya ce allah na gode sai a nuno wani bala'i wannan ko bala'in sakamako ne ka gan shi nan shi ne kaza da kaza na ni'ima da ne maka ce allah na gode kuma a jihar ce allah da na san haka ne ai da sai in ce a taiman bala'i nunkin ba nunki allah don in samu ni'ima da yawa allah ce wannan ma da ya isa to shi ne in ka ga mutum ba a jarraba shi da kowane irin bala'i to mafi yawa da rabo ga allah ne a zahabtum ɗaya ba ta kumfi hati kuma da an ka ta lahira Allah ce duk daɗin ka ka canya abin ka ka shanye shi duniya ba da kama na biya ka ba ka da komi na sai bala'i alayhi salatu wassalamu ya biya sadakin wata mata to shi waliyinta ya karbi sadaki madadin ya wuce baki alaikum sai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai sa'an mata duk karkara gaba mai kyawanta kuma bata taba ko ciwon kai ba ya ce eh ba ta taɓa rashin lahiya ba ya ce mu ga sadaƙin nan da na baka da ya kawo ya ce na hwasa ya ce la khaira fi malin ba alkhairi ga dukiyar da ba ta yin hasara babu alkhairi ga jikin da ba ya ciwo duk wanda ka ga lami lahiya ba rashin lahiya ba jarba ba hasara to da ke in suna da rabo Allah subhanahu wataala da haka du'a'i shi Allah bai jaraba shi sai masoyi ne makiyin Allah ina ruwa ne da shi shi yasa dukka so da anka kori makata sai ka ji ta yi gobara ita ku don su ka ɗauke bala'in da ke sauka na rantsuwa da cin amana da saba alkawari mahaukatan da a ciki su ka tariya tajalli na Allah na jalala ku ko ku sha banza to da an kori mahaukata ka so ita ko tana kama da wuta dan bala'in zai haɗa mu dukiyar ku Allah ya kiyaye mu to wannan shi yasa shedan yana ganin kamar wani abin da yake na cuta ayyubu nan ko alkhairi ne ayyuba da allah ya gaya mai cewa shaidan wani shikenan sai ya gode ma allah kuma ya yarda hukuncin allah falam lam yu'athir fihi qala ya rabbi sallitni ala jasadihi da duwanta abu da tasiri ga ayyuba ba sai shaidan ya ce allah ka ba ikon shiga cikin kine in sa mai rashin lafiya da bala'i sallallahu ala jasadihi sai ya sallada shi ga jikin shi fana faka fi min kharihi sai ya zo ga hanci ne sai ya busa wani irin iska ya shiga ciki ne to sai da dan covid 19 ta kama shi hema da wannan bala'i ya kama dukkan jikin nashi fa atahu maradun sai rashin lafiya ta zo mashi ka anna na dakhala baina jildihi wal mihi sai ka ce ana hura wuta tsakanin tsokan nama da fatar jiki ne jin yake balbalin zahi da bala'i na ci ne fasara fihi hukka sai don ga susa kaikai yaka ji kuma kan ya sosa ya sosa ina ya samu cingaro a samu duci ya samu karhe duk jikin ya kekece ya zama ko yana miki kuma ya donga wari na fita hankali har ya kai ba iya zama kusa da shi aka kure shi ya koma daji zaune kowa ya wace mai sai mata ta kadai sai ya hukku jildahu ya donga susa fara dai hatta ya hukkahu bil hijra ayyaka yana susa da duwatsu waya hukahu bil hadid ina sa bakin karhe yana susa jini da shi hatta ta mazzaka jilduhu wa ta mazzaka lahamuhu har fata ta kyakkece nama ne ya kyakkece to kaga tun na ga jini ga tsoka dole ai wari miki ne ba magani aka sawa dole wari kuma warin ma na jarrabawa ne gare shi kuma sauran wanda yake rayuwa cikin su wa sara fihi natnun shadidun sai wari da rai mai tsanani ya zama cikin shi duk da ya zo ba iya zama da shi hajarar nasu jami'an wata raku sai dukkan mutane suka kaurace mai suka bashi ba mai zama kusa gare shi wa akhrajuhu min ad-diyar karshe ma da aka kore shi daga gari dole ya koma daji yake zama wa ja'aluhu kharij al-balad suka bai shi can bayan gari la yajlisu ma'ahu illa zawjatuhu rahmatu bintu ibrahim ibn yusuf ba mai zama tare da shi sai mata ta rahamatu da ya ibrahim da yusuf kaga ayyub faƙada jami'a malihi ya rasa dukkan dukiya ta yi lam yabqa inda hushe umai da komi hadhihi zauja wannan matar ta ce lati tas'a kullu yawmin bi talabi ma ya'kulu ayyub ita kai ta ta aiki ta yi dubaru ta samo abin da za ta kawo ayyub ya ci abinci makasu kazalika thalathan aw saban aw samaniya ashar sana sun zauna haka shekara uku ko bakwai ko shekara goma sha takwas allahu alam fa ajazatil mar'atu an mi'i ma kanat taqu min asbab to kuma wata jarrabawa duk abin da take ta samu dan abincin da za ta kawo mai kuma sai Allah ya da hanya ta tahi ta yi wahala ta yi wahala ba a samu komi ba fi yawmin al-ayyam wata rana zahabat ila suki ta tafi kasuwa ta dulubu lahu da'aman falam ta jid shay'an tana neman ayuba abinci ta kawo mishi kai ba ta samu komi ba fa ta ahadun sai wani ya zo qala lahaqi le shi ma wani shidanin ne ya zo wurin ta yace tabi'ina li shay'an sha'riki kina sayan man da wani abu cikin gashin kanki ki sayan man da tsoro guda sayan baki kuɗi sai sai abinci kan mijinki tutuna ta yi ta yi ba hanya in ba wannan ba faƙata shay'an min shariha wa ba'at lahu ta ce ta yadda an ka yanke tsoro cikin gashin kanta ya ba ta kuɗi to me zai ya shaidanci ne kawai shi ba wa ta ta'aman li ayuba ta sai ma ayuba abinci ji wannan amana ga ita da matar tashi da kuma sadaukawa qala la hadha al mushtari wannan mai sayan gashin ta sai ya ce mata zaujuki ina ma abada rabbas sama'i wa lam ya'bud rabbal ardi ke san dalilin musibar da ku cike da ke da mijinki a'a yace wato ubangijin sama yaka bauta mawa bai bauta mu ubangijin ƙasa shi yasa ubangijin ƙasa yake musibantar da shi da zai kafirce ba ubangijin sama ya yi imani da gumaka ya bauta ma allah ƙasa shi da gumaka da shi kenan komi naku ya walwale ya ce fali haza waka a fihi ma waka rashin bauta ma gumaka to shi yasa abin da yake ciki na bala'i ya amshi fatat ila ayyub sai ta zo wurin ayyuba wa ayyuba kana min shiddatil hal amma a shiddatil hal la tatihi bi da'amin illa sa'alaha min aina hadha da'am duk da tsananin halin da ayyub yake ciki idan matan ta kawo mishi abinci ba zai ci ba sai ya tambaye ta ina kika samo wannan abinci in ta gaya mai in ya ji halal ne ya ci saboda kata ci da shi haram haka bayan allah suke kamar sai da na abubakar yana da wani bawa wanda yake zuwa yana yin sana'a akwai abin da yake kawo mishi kullun rannan sai ya zo mai da abinci to sai aka al'ada sai abubakar ya ci abinci ba ya ci sai ci mishi shi ina ka samo wannan abincin da ka kawo mana ya ci ai wato zamanin jahiliya ni boka ne na yamma wasu bokanci ba su biya ni ba shine sun ka biya ni na so maka abinci ya ce ka ci da ni haram sai ya tura yatsa kawai sai da ya amai ya amai abincin nan kaf ya ce kaka ko ba kawo mana haram fakul ma ta sha fa mislahu sahi ta'amalu asasu tugafi luqmatun wa bi suhbati ka ci da abun da ka ga dama halak ko haram aikin ka dai irin abun da ka ci ne in ka ci haram dole ka sabi Allah in ka ci halal dole ka bi Allah to da haka ayyuba ga rashin lafiya ga musiba iri-iri amma in ta kawo abinci sai ya ce ina kin ka samu ta gaya mai halal ne sannan ya ci ya tambaye ta ina kika samu wannan abinci hatta ya tayakkan annahu halal har ya tabbatar da cewa halal ne falamma atat hadhihi almarrata sa'alaha min aina hadha at'amu a wannan karo ta kawo ce ina kika samu abinci akhbaratu annaha ba'at shay'an min sha'riha ta ce mishi tsoronta ta sayan na gashin kanta ta sai abinci wa anna ahadan nasahaha kuma wani ma ya mata nasiha kaga bata ma ce wanda ya sai tsoron ba ce wani ya mata nasiha anna zawjaki ya abudu rabbas sama wa yatruku rabbal ardi yace mani abinda yasa kake cikin musiba saboda kana bauta mu Allah sama baka bauta mu Allah kasa shine gunki to da ya ji haka imtana min da'am sai ya ƙi cin abincin ya kore ta da abincinta wa aka sama kuma ya rantsuwa da Allah annahu yadribuha mi'ata darbatin yace wallahi in ya warke sai ya mata bulala ɗari bulala ɗari zai mata to kaga in aka dubi irin da ta sadaukar irin hidimar da ta yi mishi kuma ya warke ko koma cikin ciwon ya mata bulala haɗari duk abin da ta yi kuma kaga ai hankali bai yadda da wannan tama ya riga ya rantsuwa fakharaja ta ba abincin nan da ya ce bai ci ta hita ta dulubu shayan akhar tana neman wani abu wa fi zalika lokaci a cikin wannan lokaci kaga yanzu yana cikin bakin cikin cewa mata ta za a kafirta ta tunda an fara gwada mata cewa su babbauta Allah su kawo bauta gumaka in suna sun samu waraka to wato lalacewa gida musamman mata ba karamar musiba wacce tana iya shedan abin da bai samu tasiri ba ita ta samu tasiri na bata mashi imani kaga dole zama cikin damuwa wa fi zalika lokacin marra ba'd min da ayyub bihi wa saru yashmutuna bihi ana nan kuma wani ƙarin gashi kuna sai wasu makiya ne suka wuce suka zo su neme dare keta washe mata tulada'i a shaddu ala auliya illahi tabaraka wa ta'ala bin kulli shay'in ita dariyan makiya to ga waliyan Allah ta yi komi tsanani dukkan bala'i da sauki irin makiya su zo su ne maka dare keta da haka bai ji daɗi ba a ce har makiya dai sun zo su nemi shigantaka da izgili da kuma son bata mishi rayuwa da imani falamma sami abi shamata ta da'ihi da ya ji shamata da dare keta makiya ne zalaba min Allah ya tabaraka wa ta'ala to lokacin ne yayi addu'a kuma daidai lokacin ya ji alamar rashin lahiyar nan kamar za ta kama halishen shi to in ta kama halishe da me zai zikiri babu abin da ya rage kenan zuciya to nan ne yace anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin Allah cuta ta shahe ni amma na sani kai ne mafi rahama dukkan masu rahama kaga masaniyar durru bai ce Allah ka shahon da cuta ba saboda ladabi Allah ka cutawa Allah bai cutawa a'a cuta ta samu ita ta karambanin samuna amma shi ya san ba daga kowa ba ne haka Allah ya so sannan kuma yi ma Allah kirari wa anta arhamur rahimi na sani Allah kai ne mafi rahama dukkan masu rahama don haka rahama kana nan tare da ni insha Allah shehu ya ce ra'al adama fi du'a'ihi kaga ya kiyaye ladabi cikin addu'a ta lamme dalib rafa shiddati bai ce Allah ya raba shi da rashin lahiyar nan ba bai ce Allah ya ɗauke mai tsanani ba a to ai shi Allah ai shi ne mafi sani to sai ka haɗa ma Allah abin da zai yi ko wata magana ta shehu abdullahi yusuf lakwaja ya kamata dukkan na allah isan da wannan magana kuma yake da ita taro aka yi na zamanin siyasa wani mai neman gwamnan jihar su yana so ya malamai su taru malamai su taru yusuf abdullahi lakwaja ya ƙi zuwa da aka zauna shi kuma ya san shi ya ce bai ga malam ba ce lalle an ko gaya mai ce don allah ina wanda zai iya zuwa ya lallabo mana shi ya taho an ka lallabo shi da ya zo da aka gama jawabi sai tashi ya koma a gida bai tsaya an san hadiyar da aka ba malamai ba gwamna ya tashi ya sami har gida ya kawo alherin da bai baya can ba ba malam kuma ya ba shi hakuri ya godiya to profesa ya ga wannan gidan lokacin na nysc shine ya ce mishi ya ga wallace na'am ko ba sakwace ya kace mishi ce kaga Allah ko an je taro na ki zuwa shi wanda ake son ya gani ya sani shi ka son ni ko in zo to na te ko ban tsaya ba kaga Allah ya turo shi ya kawo min abin da bai ba su ba ko yace to Allah kenan yace Abubakar kai bawan Allah ba ka jin kunya ka tashi cikin dare ka daga hannu ka ce Allah ina roƙonka ka bani duniya ce kai ba ka da kunya ta ka ba ta wani ba ya ce kana bawan Allah duk abin da Allah ya ma ka tashi tsakar dare ka yi alwallah ka ɗaga hannu ka ce Allah ka bani duniya ya ce ba ka jin kunya wagga magana wallahi ba ta wasa ba ce ka ɗaga hannu ka ce Allah ba ni duniya ce kai ba ka da kunya to balle ka roƙan wani duniya ce da haka shi ba ruwa ne ce amma in ka tsaya ga Allah to shi ko Allah zai jibinci lamarin ga baki daya aka sai mai kokari mu zanki jin kunya Allah duk abin da Allah ya maka a ce kuma kai ganin kaka sai kayi kaza Allah zai maka haba da ba ka mi kai ma Allah ya ka sannan yanzu mi kai ma Allah ya kashe ka mi kai ma Allah ban maka lahiya imanin ka mi kai ma Allah baka imani duk da sai ka zo ka dame da ya baka duniya duniya ga mai karewa ba ka roƙo Allah abin da bai karewa ko kuma ka tabbata dan tijaniya ka dan tijaniya yana ibada shukuran don godiya ga Allah dan wazifa duk abin da na ibada godiya ce ga Allah ba wai magana nema ba duk abin da kake so Allah ya baka to za ka yi dukkan ibadarka don godiya ga Allah ba don neman sai ka yi ba Allah zai baka wani abu to in baka yi ba Allah ya taimake mu da haka bai roƙi Allah ya ɗauke damuwa na bar tsanani kawai da ya ce masaniyar durru tsanani ya shahe ni Allah wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikri lil abidin yana cewa hakanan fakashafna ma bihi min durrin sai muka yaya abin da yake ciki na tsanani da rashin lafiya wa atainahu ahlahu ko muka bashi iyalin shi azzukuru kullan wal inas ahyahumullah dukkan ɗaya ne da suka mutu makaranta ɗin nan maza da mata Allah ya raya su kuma ka ji wani hikima ta Allah kuma ya ƙara mai kamar su dan ba sai an yi ciki Allah ka iya mutum ba ko wani yaro guda ya zo da wani kamatai yarinya ta zo da kamarta haka Allah ya ga dama kumfa ya kun ya wata halitta ya raya waɗancan kila ma ba su bane wasu ne kowane wa mislahum ma'ahum da kowane kamar su kowane yaro ya dawo tare da wani yaro wanda ba da shi ya tafi ba haka kumfa ya kun ta halicci mutanen gabaki daya wa mislahum ma'ahum Allah ya dawo mai da 'ya'yan shi da iyalin shi da kamar su tare da su wa kana auladu diyan nan su zamo salasatan aw sab'atan ko dai su uku ne ko su bakwai raja'u sun dawo mai kullu wahidin raja ma akhil lahu ma kana dhahaba ma'ahu kowa cikin su ya dawo da wani dan uwa nashi wanda ba tare sun kace ba kai kun fa kun da ko ya'yan ko na a suke da ya'yan kudura rahmatan kaga sai Allah ya ce ya yi mishi haka dan rahama min indina ta da gare mu wa zikira da kuma wa'azi lil abidina ga masu bauta Allah cewa ka dogara ka amince ma Allah kada tsanani ya raba ka da Allah Allah ya ji kamalan Muhammadu Dange shi ka cewa talauci kai ka sani ba ka raba da shehu balarabe wallahi ce wallahi duk bala'in ka talauci ina nan ba ka raba da shehu balarabe Allah ya ƙara musu yarda to shine zikira lil abidin wa'azi ga masu bauta Allah tsanani ka ta raba ka kai raba ka da Allah daɗi kai raba ka da Allah kai zaman ka nan wurin Allah nazala jibrilu alaihi salatu wassalam ijaba ta sauka jibril ya sauka alaihi salatu wassalam kala ji mishi urkud birjilika yace ka buga kafarka hadha muktasalun baridun wa sharab da ya buga kafar sai ga idaniyar ruwa guda biyu ta bullo wannan ruwan zahi wannan ruwan sanyi ya ce ka sha wannan da ya sha sai don ya amma ya cutar ga baki ɗaya ya ce ka yi wanka da ya wanka da ruwan zahi sai cutar jikin duk ta kau ashe da ma can kyakkyawan gaske ne sai ga ya koma fiye da da kyakkyawan gaske an ka ɗauko ta wayan aljanna an ka bashi fara kada birjilihi ya buga kafata a ƙasa fana ba'a ainani sai idanun ruwa biyu sun ka bubbugo ainu ma'in haratin wannan idanun ruwa masu zahi wa ainun barida da kuma idanun ruwa mai sanyi faƙala da jibril ya ce mashi ishrab min min alma'il barid ka sha ruwan sanyi fashariba ya sha fakharaja min batinihi kullu illa sai dukkan illa ta hito daga ciki ne amaye ta ya ce tasil min alhar ɗibi ruwan zahi kai wanka fakta salla ya wanka faraja aka ma kana sai ya koma kamar yadda yake shi ayu wa kana min ajmalin nas ya zamo daga mafi kyawun mutane kayan wannan jarrabawa fa hayallahu iblahu wa baqarahu wa ganamahu sannan Allah ya raya dukkan raƙuman shi da shanun shi da tumakin shi da awakin shi da komi Allah ya sake raya mai su wa haya auladahu wa mislahum ma'ahum sannan ya raya mai ‘ya'ya ne kuma wata burgewa suka zo da irin su tare da su ‘ya'yan ƙudura wa matsara lahu minan zahabi fi baidarihi sannan aka je musussukin shi allazi kana yanshuru fi hitam inda yake shanya dabino shikenan sai aka je nazalar sahabatun tamtsuru zahaban sai aka samu girgije tamtsiru zahaban tana ruwan zinariya faƙat kawai ji mamaki ƙasa aka sa ana samun zinari ko cikin teku to daga sama aka zo aka yi ta ruwan zinariya masu suke nan ya cika da zinari hattamta la'al baidar bada da nayanir har baidar ya cika da dinarora na zinariya wa ba da zalika bayan haka khalaqallahu zahaban ala suratul jarad Allah ya halitta mishi zinariya akan sura fara ya diru haulahu yana tashi gefen shi fa ya kusa sai ya ta kamawa wa yajma'uhu ya tara shi wa yaj'aluhu fi jaybi sa ya cikin aljihu ya qulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce mishi a'a haba wace irin hadama ce wannan amma laka ginan an haza ashe baka da wadatuwa daga barin wannan mai wannan zinari me yake da yahwara ta zinariya kale ce la ginan li an barakatika ya rab ce Allah ai ni ban wadatuwa daga albarkarka ai saboda gare ka take da haka nake so duk albarkarka ta tabbata gare ni to shikenan ita mata tana can wurin neman wani abincin ta kawo madan bawan Allah ashe abu ya canza ba ta sani ba fasarar ta basu an ayyub ko da ta dawo ga wani kyakkyawan mutum cikin tuhahin aljanna masu tsananin kyawu ga dukiya baje-baje tattai ta dawo tattai ta dawo ta ce bawan allah da allah mijina na kabida wani mijinki ayyuba wani bawan allah marar lahiya ko karnuka sun canye shi ko koya an ka yi ya ce ni ne ta ci da Allah bari wasa da Allah ina yake ya ce ni wane ta ci da Allah da annabi ka faɗa mai yana ina nan wurin ganin bashi ƙarshe dai ta gane shi ne ta faɗa ta rungume abunta to sai magana ba ta kashi bulala ɗari wa kuzbiya digisan fadarib bihi wala ta hannas sai Allah ya ce ka samo tsinciya ƙwara ɗari sai ka ɗan buge ta haka shi kenan kai mata bulala ɗari magana ta ƙare ka ga wasa-wasa ladabi-ladabi ce ina wajen nahu sabirin neman abdu innahu awwa Allah ya mai kirari ci to ka gani mun same shi mai tsananin haƙuri mai mai da lamari ne ga Allah shi kuma shaidan bakin ciki sai dai ya kashe shi farajat mar'atu matan nan ta dawo fasarar tabhasu an ayyub sai ta kama neman ayyub wa kullama marra bi hadha ar-rajul jalis laysa bihi illatun ala halatin jamila la ta'rifuhu da duk ta shuɗe da wannan mutum wanda azzaune babu wata rashin lafiya ko illa tare da shi yana bisa hali kyakkyawa da tuhahin aljanna ba ta gane shi ta duru ta kama kewayo ta zahabba ta ji kuma kaga tun da wancan da ya zo ya sai gashinta ya fara kiranta zuwa ga shirka da haka ba daidai ba da mata wani magana tsoron jama'a ya kama ta ta je ta dawo ta je ta dawo hatta sa'alaha man ta ɗalubu shi kuma ya sha to ka ta batunta saboda wancan zahin bai rabu da shi ba ya hita iskanta ta je ta dawa ya ce ke boye Allah shin wa kika bida kala ta ce miskinun maridun taraktuhu huna wani miskini mara lafiya da na bari a nan shi nake nema to ga can ruwaya ibnu abi hatim ya ce da ta gan shi wannan ita ce mishi ko karnuka suka canye shi ko kokuraye sun ka canye shi falamma ta'ammalat alimat annal mutakallima ayyub wa waqat alayhi ko ta lura cewa dai lalle ayuba ne sai ta fada ta rungume shi tace tace shi ayuba yace alhamdulillah guda ta tabbata ga Allah zahabal bala'u wa atallahu bil khairi bala'i ya tahi Allah ya kawo alkhairi kaga ko ma tahiyar bala'in bai ce Allah ya tahi da bala'i ba don ba zai haɗa Allah da bala'i ba saboda ladabi amma da wurin alkhairi ya ce atallahu bil khairi haza ayyub shehu radiyallahu anhu ya ce to kaga wannan shine ayyub wato labarin abin da ya faru gare shi kai ma kai aiki da shi shine haza ayyub min ahli maqami sabr wa shukr jami'an yana cikin ma'abota mukamin haƙuri da godiya kasan maza Allah ya ce manu'udi ya fa shakara wabtuli ya fa sabara falahul janna wanda aka ba ni'ima ya gode aka ba shi bala'i ya haƙuri dan aljanna ne lianna hubtuli ya fa sabara an jarrabe ayuba ya haƙuri wa wudi ya fa shakara an ba shi kuma ya gode to mun mai haka wa zikira wa'azi lil abidina ga masu bauta Allah mun kawo shi le sira khabaruhu dan labarin ayyuba zamo tazkiratan wa'azi da tunatarwa li kulli man ya'budullah tabaraka wa ta'ala ga dukkan wanda ka bauta Allah ya alamu ya sani anna sabar haƙuri la yaqubu illa khairan bai biyar da komi in ba alkhairi ba bahaushe ya ce in ka ce ka yi haƙuri bai unhwani ba to kaɗan kai da ka ƙara da ka ga unhwanin Allah taimake mu da haƙuri wa isma'ila wa idrisa wa zalikifil kullum minas sabirin wa zukurka ambaci isma'ila annabi isma'ila wa idrisa da idrisu wa zalikifil da zalikifili kullum dukkansu minas sabirina suna cikin masu haƙuri wa da khalnahum bi rahmatina innahum minas salihin wa da halnahum dukansu mun shigar da su fi rahmatina cikin rahamanmu innahum su minas salihi suna cikin managartan bayanmu وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون كأنبشي مع أبو تشنكيه واذكر ذا النون هو يونس بن متى أرسله الله إلى الموصل بالعراق العراق أكا أكا أكا أيكيش أموصل تو كأنبت لاباري ne in zahaba sanda ya tahi mughadiban liqaumihi ay gadabana alaihim mimma qasa minhum yana mai cike da hushi ga jama'a tai saboda wahalar da sun ka bashi zahaba ya tafi amma walam yu'dhallahu fi zalika ba ai mai izinin hita ba naka sai ya riga malam masallaci ya ce bala'i zai sauka da suka ga alamar bala'i sai suka ce a duba in an ga yunus to magana ta ba ta gaskiya ba ce amma in ba su ganai ba to shi kenan bala'i ne aka yi tabbada ta sama da ƙasa babu yunus suka ce to bala'in da ya ce shi wani ganan ya ɗaura hadari to tun da bai nan sai sun ka koma wajen gari sai an ka raba ɗiya da uwaye kowace mace ta sauke goyo nesa sannan dabbobi kowace mai da a raba su suka kama kuka su kuka dabbobi kuka ɗaya kuka uwaye kuka kuma na gaskiya sun ka koma ga Allah dama shi Allah in yi jaraba sun ya kai a gane shi a dawo gare tunda sun komo ga Allah sai Allah ya huce sai an ka yayi masu wannan bala'i an ka zanna lahiya to ina annabi ya ci gaba da aiki shi kuma yana cira tambaya ya labarin gari a ci lahiya lau a'a ya mi ake ciki lahiya lau to ya dawo ya ce da ina yake kuma allah bai gaya mai ya yayi da su ba da ka sai ya ci gaba da tahiya ya te bakin teku sai ya shiga cikin jirgin ruwa da ne ya hijira zai tahiya ta ana kaiwa tsakiya sai jirgi ya tsaya kama tangal-tangal da alama zai nuce sai mutane suka ce su masu jirgin ruwa jama'a jirgin nan bai muna haka sai akwai wani bawa da ya gudu ubangida ne za ka da allah cikin jirgin nan wanda ya san gudowa ya yi bawa ne ya gudo ubangiji da Allah ya hidda kai ne ya faɗi gaskiya mu je washi teku mu wuce in ba haka ba duk za mu halaka ka ku kai ne baka faɗi an kai an kai ya yi shuru ne can suka ce bari ai ƙuri'a za ta hidda shi sai an kai ƙuri'a al'abiku gudajen bawa an kan da takardu yawan wanda ke cikin jirgin ruwa amma guda da al'abiku kowa ya ɗoka sai aka bi ana cewa a kawo a gani a kawo a gani da zuwa sai gashi al'abiku shehi ka ce sai an ka ce malam ashe kai ne haka shehi ka cewa malam ashe kai ne ka wahal da mu sai an ka ɗauka an ka jewa to ga nan ba ma ɗauka ta an kai ba shi da kai ne ya tashi ya hwada cikin teku saboda ya ceto al'umma shi da kai ne ya tashi yana shiga allah ya turo kihi ya haɗe shi sannan allah ya ce mai ba abinci ba ne na kawo shi kurkuku ne kakka yadda ka ci shi zuwa ƙarshen abin da za mu ji ya ce sanda ya ta yana hushi da mutane ne ba a mai izini ba fazanna sai ya zaci allan na ƙadira alaihi ba haka za mu yi mashi ba ba za ka ce wa ya zaci ba mu da iko a kan shi ba in wanda ya zato allah bai da iko a kan shi a ya kafirta to annabin allah ba zai kafirci ba da haka ba zai bai zaci haka za mu yi mashi ba shine ladabin fassara fazan da ya zaci allan na kadir alaihi ba ai allan na kadiya alaihi bi ma kadainahu ba za mu yi mai hukunci da irin hukuncin da mun kai mishi ba na kadiru da ya ce allan na kadira to ita na kadiru laisa ala zahirihi ka a fassara ta akan zahirin ya zaci ba mu da iko a kan shi a annabin allah zai tsammanin allah bai da iko a kan shi bai yiwa man zanna annallaha la yaqdiru hadha kufrun la yasunu al-anbiya cewa wanda ya zaci shi Allah bai da iko ai wannan kafirci ne kuma kafirci ba zai gangaro daga annaba ba innama kana yazunnu anna al-qadara la yaqau alaihi hakaza ya san Allah na da iko akan shi kuma yana iya jarraba shi kuma al'ada in wanda yake da girma ga Allah yayi abu kankane to Allah bai kyale shi in ba Muhammadu Rasulullahi ba shi ya yi laihin ga ganin Allah sai ce afallahu anka lima azinta lahu Allah da ya yahe ba amma mi da kai masu izini yin izinin an doka ba haka aka soye ba tuma dan a ce missa to kaga Allah ya ce mishi missa narkewa zai kuma ina girma ne ina bambanci Allah bai hukunta shi da irin wannan dan yayi irin alaka cewa hasanatul abrar sayyatul muqarrabi su managartan bayan Allah ko sun yi abin da in wani za a bashi lada su sai a musu ladabi dan me za su yi haka nan ta ce afallahu anka Allah da ya yahe maka to me na yi ce lima adinta lau missa ka yi masu izini kuma je wurin abasa wa tawalla ibn ibn makatum ya zo ga kafirai sun zo suna magana da manzan Allah sallallahu yana ganin za a yi sa'a su musulunta da abin da suka cewa waɗannan almajirai ka ji mafarin kora almajirai wannan almajirai da a tare da kai mu muna jin kunya a ganmu cikinsu suna warin dauɗa ba su da kaza yanzu in sarakuna yan uwanmu sun ka zo su hagan mu ai mun ji kunya ka kore su mu ku za mu kira mu tara maka sarakuna mawadata irin mu ko ko in ba ka iya kore su a keɓe lokaci in mun zo su tashi su ba mu wuri in mun gama su dawo su da Allah ya jarrabe ka da su to ana cikin wannan sai shi makahu ya zo kasan tunda bai gani bai sa abin da ciki ba ya rasulallahi allimni min ma'azillah ya rasulallah shi kuma imani ka cizo ne ga zuciya bai damu da wanda annan ba sai maza Allah ya dan bata rai cewa kai wannan da ya saurara sai Allah ya ce abasa wata walla ka gani ga nan ya daura huska ya juya an ja'ahul ama dan makahu ya zo mai ai ba a ce abasta wata wallaita ba an ja'aka la'ama haka za a cewa inda muka faɗa ga wanda ba shi ba ya za ka ɗaura huska ka juya don makaci a basa wa shi ga ya can a basa wata walla to kaga cewa ma yudirika la'allahu ya zakka to shi ne in ya zo daga nan sai ya kware mayahi sai ya shaida ce maraba da wanda ubangiji na ya zargan saboda shi kuma har ana ban mai uban ƙasa in za a yaƙi a ce shi a uban ƙasar madina a ban mai mataimaka masu taimako dai sarauta da sauransu to shi manzo Allah sallallahu alaihi ko yayi laihi to ba a hukunta shi amma annabawa da sauran bayan Allah abu kaɗan za su yi Allah ce ba haka ya kamata ku yi ba na'am ya ce to bai yi zaton shi ƙaddara za ta auku gare shi irin haka ba ai annal kaza la yajri alai hakaza ya azaba irin wannan hukunci za a yi mishi ba zanna allan na qadiya alaihi ma qadaynahu alaihi min habsi fi badan huti abin da ya zata mai mai gidan yari da cikin kihi ya shiga cikin dare ya hwada ga duhun ruwa bayan duhun dare sannan shi kihin an ce ba kihi guda ba ne wani kihi ne ya hada wani kihi sannan ya zo ya hada annabi yunus to ba haka ya zata ba to can da ya shiga cikin cikin kihi kihi ya koma gurbi sai duk halittar gulbi sun haka mu tasbihi sun kai ta zikiran allah sun kai ta zikiran allah to shine da ya ji sai ya ce fanada Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin su sun ka tuna mai da zikirin Allah sannan kuma ƙaru da ya ce ya rabbi ina son ka ban dama in magana da annabi Yunus ya ce to ya haɗa su ce Yunusa wannan jarraba ta same ka ce ka dai gani ce to wallahi kakka bi taimako da kowa bi taimako wurin Allah kakka kama ƙaho kowa tsaya ga Allah ce ka ganni nan saboda ban kama Allah ba na kama Musa shi ya kawo cikin wanga bala'i na roki Musa so saba'in dan zumunta dan kaza dan kaza dan kaza ka yahe mani Musa ya hushi bai yahe mani ba sai da bala'i ya man sai Allah ya ce ka gani da ni kan roƙa so guda da nasa ya yahe maka to amma tun da kaga dan uwanka ba ka ganni ba da haka na bakku ku ta ban kaura ku kai sallallahu alaihi wasallam da haka ya ce ma annabi yunus kakka yadda ka nemi bukata ga wani biɗi bukata ga allah shi zai hidda kai ni kai na biɗan bukata ga ɗan uwana shi ya kawo da nan shi ya ce la ilaha illa anta kaga yana muhadaba da allah la ilaha illa anta ba la ilaha illa allah ba la ilaha illa anta subhanaka sannan a yi admitin ya tabbatar da lai inni kuntu minaz zalimi allah ba kai adalai ni ne cutu kaina inni kaga hada takidi inni kuntu minaz zalimin Allah duk abun da kai man yayi daidai amma dai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka sai Allah ya ce maki hiya maza ya taya amaye shi ya te waje amaye to tunna jikin ya riga ya zama ba irin jikinmu ba kuje ba in ya haushi ya zama miki sai an ka cire mai da iccen duma za a gan shi icce ga nan gadanin malam murtala za a gan shi icce ne amma yana da gorina duma ne ga nan sama kuma aka sa jibril na zuwa da surar barewa yana ba shi nono sahe da yamma har jiki ne ya karhi allah ce tashi koma ya ce to allah aka aika da shi ya koma kuma lahiya lau an ka hore mishi suka musulunta sallallahu alaihi wasallam fanada sai kira fi zulumati cikin duhwai kaga zulmatil laili ga duhun dare wa zulmatil bahari ga duhun gulbi wa zulmati batnil huti ga duhun cikin kihi sai kira ci Allah ilaha illa anta Allah ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni haƙiƙa ni kuntu minaz zalimi na zamo daga cikin azzalumai fi dhahabi min bayni qaumi bila izni cikin tahiyata na ban mutane na ba da izinin ka ba ya Allah shehu yace Yunus ibn Matta da qaumu lillahi tabaaraka wa ta'ala muddatan tawilatan falam yu'minu bi Yunus ibn Matta ya kira jama'atin zuwa ga imani da Allah tabaaraka wa ta'ala zamani mai tsawo basu ba da gaskiya da shi ba fa'aw'adahum sai ya masu narkwawo bin zulli azab alaihim ya ce in ba ku bi ni ba zuwa rana kaza bala'i zai sauka Allah ya muku azaba wa kharaja sai ya fita muhajiran yana mai kaurace musu ya hijira wal anbiya la yadhhabuna illa bi idhnin min Allah tabaaraka wa ta'ala su annabawa ba su tahiya sai tare da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala kamar kaga mayan duk anil hawa in huwa illa wahayuwa ba wai aiki ba magana ma tunaninsu ma Allah zai ce ce kaza yi kaza duk abin da ka ji yayi to haka an ka ce yayi wal azabu muhaqqaqun sauka azaban na abu ne abin tabbatarwa da zai auku walakin Allah tabaraka ta'ala ma allamahu bi waqtin nuzul azab Allah tabaraka ta'ala bai sanar da shi sanda azabar za ta sauka ba wala amarahu bil khuruj ko bai hore cewa ya hita ba fa kharaja sai ya fita min shiddatil ghadab saboda tsananin hushi wa ta ila baharin ya zo ga teku fa waje da safinatan wadda ke bafiya ya samu jirgin ruwa ya shiga falamma tawassadatis safinatul bahra haja alaihimul bahru ko da jirgi ya kai tsakiyar teku kawai sai iska ya taso sai ko gulbi ya haukace fakadu an yi guraku fi safinatihim suka kusa a nutsar da su cikin jirginsu fakalal mallahun masu jirgin ruwa suka ce safinatuna hadi mujarrabatun la ya kawo fiha hada illa idza kana fiha abdun abikun suka ce jirgin mu mun jarraba shi bai irin wannan sai in an samu wani bawa ya gudo ma ubangida ne to sai ya irin wannan suka ce da Allah ko wane ne ya haɗi gaskiya sai mu jefa shi mu wuce sai ya ƙi fadaribu ƙur'atan sai ya ce to abinda za a yi mu yi ƙuri'a za a rafi abdul abika na rimi fil bahari linan juwa bi anfusina idan ƙuri'a ta fita mana da wanda ya gudo ma ubangida nai za mu jefa shi gulbi don mu mu tsira fadarabul ƙur'ata sai ku aka yi ƙuri'a fawakat ala yunus sai ga ta ta hada ga yunus sa aka yi aka rubuta kaddu daidai yawansu aka rubuta al'abiku shi kenan an ka naɗe daga baya aka ansa sai ga tashi shine al'abiku ƙadu suka ce haza na biyun lahi laisa haza wannan yunus mun sani annabin allah ne ba shi ba ne ba wanda ya gudu don haka na ƙuri'a ta yi ƙarya in ji su fadarabu saniyar suka sake ta hwada ga yunus wa salisan suka yi na uku ta hwada ga yunus faukat ala yunus to da ya ga dai haka tun ai an mai dai mutunci tun da an ce ba shi ba ne sai ya tashi tsam sai ya hwada cikin teku shi kenan falka nafsahu huwa fil bahari sai tashi da kan shi ya je hauka da cikin gulbi fagarika fil bahari sai ya nutse cikin gulbin nan wabtala hutu sai Allah ya turo kihi ya zo ya haɗe shi wabtala zalika hut hutun akhar wani kihi kuma ya haɗa wannan kihin faɗaɓa lahumul bahar wasaru sai gulbi ya yi daɗi ga masu jirgi suka ci gaba da tafiya shi gulbin nan ya natsu falamma jannan lailu ko da dare ya yi har inda yake abai ma gane dare in ba da ikon Allah ba sami a yunus sukanal bahari kullahum ya tsuruhuna bi zikirillahi tabaraka ta'ala sai ji duk abin da a cikin gulbin nan can cikin teku dukkan suna ta zikirin Allah suna ta zikirin Allah suna ta zikirin Allah fatadhakkara sai ya tuna fadhakara Allah sai ya zikira Allah bi hadhihi kalima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wal hutu ladhi ibtala yunus shi kihin da ya haɗe annabi yunus aw hallahu ilaihi wahaya ilhami sai Allah ya mai wahayi na ilhami Allah ya cusa mishi abin da yake so ya aiki da shi hadha ladhi talata laysa bi rizqin lak kai kihi abun nan da ka hade ka dawo to ba arzikin ka bane ba abincin ka bane ma razaqtuka yunus ba arzita maka yunus ya zama abincin ka ba inna ma ja'altu batnaka sijnan lahu nasa cikin ka ya zama gidan yari gare shi aw masjidan lahu ko a'a ba gidan yari ba ya zama masallaci dan ibada yake can ciki wa haza aliyaku bil adami shehu ya ce a ce nasa cikin ka zama masallaci to ya yi dacewa da ladabi don bai kamata ka ce annabin allah an kai shi wurin gyaran hali ba inna ma ja'altu baɗanaka masjidan nasa cikin ka ya zama masallaci walam aj'alhu rizqan laka iyaka ban sa cikinka ya zamo gidan yari gare shi ba ka shedinka ka ci shi yuhuka ana yuhuka anna hadhi samaka wannan kihin da ta haɗi mace ce ba kihi namiji ba rawa da ha zaujuha fil laili mijinta ya nemi saduwa da cikin dare famtana'at sai ta ƙi ba shi haɗin kai anna inda ha sirran min asrarillahi tabaraka wa ta'ala la yaliku ma'ahu al-ishtighal bi shahawat tace mishi ina dauke da wani sirri daga asirran Allah tabaraka wa ta'ala bai kamata in shagaltu da biyan bukatar sha'awa ta ba tare da annabin Allah na cikin ciki na fali hadha da haka kutiba hadha al-hut min ad-dawab allati tadkhulu janna don haka aka sa wannan kihin na cikin dabbobi masu shiga aljanna in an ce maka wurin kacici kacici wani kihi ne zai shiga aljanna ka ce kihin annabi yunusa zai shiga aljanna falamma zakara yunus ismallahi hakaza alqahul hutu da annabi yunus ya ambaci suna allah la ilaha illa anta subhanaka inda kuntu min zalimin sai kihi ne ya je amaye shi da ya amaye shi wa alƙawul bahar fi sahili sai gulbi ya jewa shi gaba fana bazna bil ara'i wa saqim in ji wata aya muka je wadda shi ga sarari yana cikin halin rashin lafiya faltaka malhutu ho mulim can wata aya ta ce kihi ya haɗe shi yana abun zargi ai atin bi ma yulamu alaihi yana mai zuwa da abun da za a zarge shi min zihabihi biduni idni khaliqihi na tafiya ta ba da izinin mahalicci shi ba to kaga in banda a harkar ubangiji subhanahu wata'ala kaga da ya tsaya da ba su tuba ba tun da cewa an kai a duba in yana nan ka a tuba in bai nan a tuba to da ba annabin allah ba ne ai kaga ya abin da ya kyauta to amma hasanatul abrar sayyatul muqarrabi abunda na kusa zai yi laihi to wani in yi ma sai an bashi lada falamma kharaja ila sahil da ya hito gaba gulbi wa huwa kal farahil muma'ad sai ka ci dan tsako wanda aka ciccige magashi jasaduhu ka annahu qur jiki ne da ya koma kamar miyaku ambata Allahu li qadina alaihi sai Allah ya tsira mai da iccen duma lalla ka alaihi dubab dan kada kuje ya fada mishi lalla li qadina hadha la yaqtaribu minhu dubab wannan yaqdin duman da aka hitar mashi kuje bai zuwa kusa gare shi balle ya hada mai huwa fi tilkal hala law masahu dhubab la tsara jasaduhu kullal quruwan a halin da aka amaye shi da kuje ya fada mai ga jiki duk jikin zai koma ciyar wata ya koma miyaku fa hafizahu Allahu bil yaqdin sai Allah ya kiyaye shi da iccen duma wa arsalallahu zabiyatan tatihi sabahan fayashrab min labaniha wa tatihi masan fayashrab min labaniha hatta qawya sai Allah ya turo mishi barewa an ce jibrilu ne cikin surar barewa yake zuwa ya kama nonon ya tsotsa tsotsa sai ya koshi kuma shi ke sai ta tahiyar ta sai da kuma ta dawo har jiki ne ya karfi wa shajaratul yaqdina aidan asmarat shi iccen na na duma kuma sai ya tsirar da wasu ‘ya'ya jikin shi fasara ya kulu min alƙar'i wa yajidu da'ama kulli da'amin sai ya zama yana cin itacen ‘ya'yan nan na shi duman nan kuma yana jin daɗin abincin duk da ya kaso ya ci to in ya ɗebi duman nan ya ci wannan daɗin zai ji hatta ƙauya har ya ƙarfi wa ada kama kana ya koma kamar yadda yake fanama yauman to lokacin koma ta wurin aiki ya yi to allah zai ƙara gwada mai cewa abin da ya ba haka ya kamata ya shi ka dan tahiya ba a ce ba ai bai ƙarawa fanama yauman wata rana sai ya bacci wasu ya ƙasa sai ya halka fawaje da al'ardata ya samu gara ƙasa shajaratar ya kaɗi na hadihi fa ya bisan gara ta canya iccen na duma har ya bushe kaga in icce ya bushe ai ya mutu fajazi a jaza'an shadidan sai ya hirgita ya kuma damu damuwa mai tsanani saboda icce ne ya mutu to kai da kace lata ta kada kace a halaka mutanen ka gabaki da to ga dan icce guda shi za ka yi bakin ciki icce ya yi maka mutane na'am auhallahu ilaihi sai Allah ya kome cewa ta jaza ya yunus yunus kana hirgita da bakin ciki min kadai ya kadinatin wahida saboda yanke iccen duma guda wala tajza min halaki mi'ati alfi insanin mutanenka da kacce an halaka su dubu ɗari ne to da dubu ɗari da icce guda wanda ya muhimmanci dan ɗaya yana naka ko shi yasa za ka yi bakin ciki mutanen nan su ma ainawa ne me yasa baka tausaya musu ba kuma baka ga cewa za ka sa in halaka mutum dubu ɗari ba ce eh to ashe ban kyauta ba kenan ya Allah da na nemi cewa ka halaka kuma na daga cikin maziyan manzon Allah sallallahu alaihi shi bai addu'a a halaka mutane sai dai Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun duk cutar da an kai mai ce Allah ba sani bane karshe kuma ya ga saki sai ya ɗauki cewa Allah ni ne ban iya ba ni ne ban cancanta ba Allah da na iya watan nan guda da an bi ka ya Allah ya ce ba ka hirgita ba ka damuwa da mutuwa da mutuwa mutum dubu ɗari faraja ya laƙomi sai ya koma zuwa ga jama'a ta yana mai haƙuri wada ahum ilallahi ya kira su zuwa ga Allah fa'amanu suka ba da gaskiya jami'an dukansu wa huwa qawlu ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun alhamdulillah jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzo Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين